الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما يهك إقوى مسلمي خطبر مو أولا جمعة tana bayani akan abin da ya shafi yadda ya kamata musulmi ya fuskanci wannan wata na ramadan kamar jiya muka yi bankwana da wannan wata mai albarka a shi a yau muna darasi akan yadda za mu fuskanci wannan wata nan da sati biyu idan allah ya sa muna cikin masu rai da lafiya haka duniya ta wayi gari tana tafiya tafiya wanda yake mai abin tsoro shekara ya dawo kaman wata wata ya dawo kaman sati sati ya dawo kaman wuni yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa a cikin adithinsa annabi ya ce kiyama ba za ta tsaya ba har sai zamani ya kusanci juna shekara zai zamo kaman wata guda wata zai zamo kamar sati guda sati zai zamo kamar wuni wuni zai zamo kamar awa awa zai zamo kamar kone watan dabino idan mun duba lallai za mu gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganarsa ku dubi yaushe ne muka yi ban kwana da wannan wata mai albarka gashi kuma a yau muna yin hutuba akan yadda za mu sake fuskantar wannan wata mai albarka wata ne bako ne wanda yake mai karamci kuma lokacin ibada ne wanda yake mai girma allah ya sanya watan ramadana ya zamto farfajiya da masu tsere da za su yi tsere da junansu masu kishi akan ayyuka na alkhairi su yi kishi da junansu akan aiki na alkhairi a wannan farfajiya wata na ramadan wata ne na azumi wata ne na karatun ƙur'ani wata ne na sallan dare wata ne na kyautatawa wata ne na kyauta wata ne na neman gafaran allah maɗaukakin sarki ina waɗanda suke masu tsere-tsere ina mutanen kirki masu tsoron allah ina masu zunubi da saɓon allah ina waɗanda suke da sakaci da gazawa to wannan lokaci ne na tuba da neman sulhu da allah subhanahu wa ta'ala babu ko shakka al'imam bukhari da muslim sun fidda hadithi daga abu huraira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wata ramadana ya shiga ana buɗe ƙofofin aljanna ana kulle ƙofofin wutar ja'annama kuma ana kama shaidanu a ɗaure su cikin sarƙoƙi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle watan ramadana gona ne wadda ake yin shuka domin ranar tashin alkiyama ina waɗanda suka yi shiri domin su shuka alkhairi ko za su girbe shi a ranar tashin alkiyama wannan wata na ramadana wata ne na tuba ina bayi waɗanda suke neman tuba a wajen allah subhanahu wa ta'ala wannan wata na ramadan wata ce da take ba da tarbiyya wata ce da take horar da mutane take kuma sabar da su wajen bin umarnin allah maɗaukakin sarki kamar yadda allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta a kan waɗanda suke gabaninku domin ku samu tsoron allah wannan shine hikima da yasa allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa bayansa azumi ya ku uwa musulmi lallai wannan wata na ramadana yana bukatan a tare shi da irin abubuwan da ya dace da shi abu ne da muka sani dukan wani wanda yake da girma a ko dan adam ne a cikin mutane yau an ce shugaban kasa zai sauka za a yi tawaga a ji a taro shi in an ce gwamna zai sauka a waje ana yin tawaga a ji a taro shi in an ce sarki zai sauka ana tawaga a a taro shi an ce wani shugaba wani babban mutum zai sauka ana yin tawaga a a taro shi kowa akan je a taro shi da irin mutanen da ake ganin suna da kusanci da shi to ya kuke tunanin wannan wata wannan ya sa duwanda duba al'ummar mu a yau zai fahimci cewa allah ya jarabce mu da abin da malamai suke ce masa alghafla shine rabkana hassan al-basari rahimahullah ana faɗa a tarihi yana da wata baiwa a lokacin da ya samu kansa a hali na kuncin rayuwa ya ga cewa ba zai iya ciyar da ita ba sai ji tsoron ya ɗauki alhakinta ya ce wannan baiwar tashi zai sai da ita a lokacin ya sai da ita ba waɗansu mutane ta zauna a wajensu na tsawon watanni ba ta ji suna taɗe a kan ramadana ba sai saura wata uku wata biyu sai suka fara shiri ma watan ramadana sai take cewa da su tana gama su da allah su mai da ita wajen mai gidanta na farko da ya sai da musu ita domin tana ganin su su ba mutanen kirki ba ne a ce wata irin ramadana ba a taɗi a kansa ba a fara masa shiri sai saura wata uku ta ce ita ta rayu ne da mutanen da ka ɗauka cewa shekara gaba ɗaya ramadana ne a wajensu domin ya tabbata cewa magabatanmu na ƙwarai ya da'una Allah azza wa jal sittata ashhurin an yuballighahum ramadan magabatanmu na kwarai wata shida suke yi suna addu'a na cewa Allah ya kai rayuwarsu wata ramadana wata shida rabin shekara saboda girman watan a wajensu saboda matsayin watan ramadana a wajensu saboda yadda suke kwaɗayin watan ramadana a cikin zukatansu wata shida za ka ɗauka rayuwarsu duka wata ramadana ne shi sa aka ce da una Allah azza wa jalla sittata ashhurin an yuballigum ramadan wata shida suke addu'a Allah ya kai rayuwarsu wata ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum ramadan sannan su sake roƙon Allah wata shida ya karɓi abin da suka yi wata ramadana duka shekarar ka ɗauka ramadana ne a wajensu wata shida suna addu'a Allah ya kai su watan Ramadana wata shida suna addu'a Allah ya karbi azuminsu ya karbi sadakansu ya karbi ƙiyamun lailinsu ya karbi ibadan da suka yi a cikin watan Ramadana amma yau in ka dubi al'ummar musulmi kar ka ɗauka cewa wai mutane ma na gama gari ne kawai hatta mimbarori da yawa na limamai hatta majalisosi da yawa na karatu kuma yana ganin cewa har yanzu watan ramadana bai kai a fara tunatar da mutane a kansa ba ba ka jin hudubobin mutane akan azumi ba ka jin darussan mutane akan azumi ba ka ji wanda in ka dubi waɗansu ƙasashe kana bibiyan karatuttukansu banda maganar azumin watan ramadana ba abin da ake magana a kansa yau mu in ka duba ko hatta a social media banda ƙila waƙal kace na ce da gutsuru tsome ba abin da mutane suke wai a ce mutane a shafukansu suna amfani da damar da allah ya basu na su tunatar da mutane ramadana da yadda za a fuskanci watan da yadda za a tari watan ba abin da ya dame su sai dai mutum ya rubuta gashi na ɗauki hanyar zan tafi kano yanzu na isa waje kaza yanzu kaza gutsuru tsome da abin da bai da wani amfani wannan shine al-gafla shine rafkana mafi munin jarabawa da Allah zai jarabci ɗan adam da shi shine rafkana ko oho aka abin da yake da muhimmanci irin wannan wata wannan wata na ramadan ya kamata mu tare shi da irin abin da ya dace da shi abu na farko shine at-tawbatun nasuha tuba wanda yake na gaskiya idan zunubi yayi yawa mabawa yana bata alakansa da Allah yana hana a karbi sallah in yayi sallah yana hana a karbi azuminsa in yayi azumi in yayi sadaka ba zai samu ladan sadakarsa ba saboda zunubin da yayi ya bata alakarsa da Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina iyaka waɗanda Allah yake karban ibadan su su ne waɗanda suke da tsoron Allah to wajibi ne ga musulmi da yake kwaɗayin wannan wata mai albarka ya tare shi da tuba ma Allah maɗaukakin sarki tuba wanda yake na gaskiya ba wanda ya fi kowa sanin kansa sai Allah subhanahu wa ta'ala kai ne ka san abin da kake faɗa ba daidai ba kake aikatawa ba daidai ba kai ka san duk abin da kake aikatawa da Allah ba yi su sai ka tuba ga Allah domin ka shiga wannan wata ba ka da nauyi na kayan zunubi a kanka wannan shine abu na farko tuba ma Allah maɗaukakin sarki tuba wanda yake na gaskiya abu na biyu yawaita karatun alkur'ani domin alhafiz ibn hajar a cikin littafin safatul bari yana cewa musulman farko annabi da sa'abbai da tabi'ai wallazina taba'uhum bi isan idan watan sha'abana wannan wata da muke ciki idan ya kama akabbu alal masahif suna yin rubda ciki ne akan qur'ani ba wani abin da suke karantawa sai qur'ani ba wani abin da suke bitansa sai qur'ani yawaita tilawan alqur'ani a watan sha'aban domin ibnu rajab cikin littafi sana ta'iful ma'arif ya ce wasu daga cikin magabata da ya ambace su suna fara kulle shagunansu tun a watan sha'aban suna ga ya kamata a yi shiri ma ramadana tun a cikin watan sha'aban suna fara rufe shago su yanzu sun shiga shiri da tanadi domin kamun watan ramadana wata ne na karatun alkur'ani kamar yadda muke gani irin su imamu shafi'i yana sauke ƙur'ani a ramadana so 60 kullum sai ya sauke ƙur'ani so biyu khatmatan billahi wa khatma bin nahar ɗaya da rana ɗaya da dare kullum sai ya sauke ƙur'ani so biyu sauka ɗaya da rana suna nan da yawa imamun nawa cikin adabu hamalatul qur'an ya ambace su yadda suke tilawan ƙur'ani su imamu malik ibnu anas suka rufe duk wani majalisi in wata ramadana ya kama sai karatun alƙur'ani domin a watan Allah ya saukar da alkur'ani to ana so musulmi ya fara sabunta alaƙa da kyautata alaƙarsa da ƙur'ani tun a cikin wannan wata na sha'aban domin ba a fafe gora a ranar tafiya kai shiri ka ɗau miƙati tun a cikin wannan wata na ramadan ibn hajar ya ce wa akhraju zaka kuma sukan fidda zakka domin su taƙaita wa talakawa wahala a cikin watan ramadana kullum muna faɗa mutanen da allah ya ba su arziki mutanen da allah ya ba su wadata mutanen da allah ya ba su dukiya amwaluna li zawil mirasi na jama'uha malam mai zuhudu yana ce kun ga duk wannan dukiya da muke tarawa wallahi muna tara shi ne ma wanda za su ci gadon mu ba wanda zai ci abin da yake sama da rabonsa amwaluna li dawli mirasi na jima'uha wannan yasa ko ciwo ne ka kwanta baka mutu ba fa yau inda wani mura mai karfi zai kama ka ga kaman ba za ka tashi ba to duk abun da ka mallaka a cikin uku ɗaya ne naka ba ka da daman ka yi wasiya sama da biyu kashi uku ɗaya ne rabonka tun baka mutu ba kana da rai a gwada maka kafin ka mutu ma magadanka suna da haƙƙi yanzu ne da kake da lafiya kana iya ce duk abun da ka mallaka ka yi sadaka da shi shari'a ta yarda da haka in dai za ka iya kiyaye hakkin iyalanka amma kana kwanciya rashin lafiya to ba ka iya ce a raba dukiyarka biyu a yi sadaka da rabi ba ka iya ce a raba dukiyar uku a ba da biyu ɗaya ne kaɗai abun da za ka iya sadaka da shi ina gwada maka tun kana da rai kenan baka mutu ba kuma inda ayanka za su gina masallaci da dukiyar ba ka samun lada a cikin mizaninka saboda hakkinsu ne gadonsu ne suka yi amfani da shi ba naka ba ne in ba sun gina masallaci suka ce wakafi wa mahaifinsu ba dukiyarka ce inda zai gina masallaci ba ka da lada ba ka da lada ko ɗan ƙanƙani saboda ya yi ginin masallaci ne da abin da ke bene hakkinsa ne dukiyarsa ne ba naka ba ne kai mamakin mutum allah ba shi dama kuma ku duba za ku gani da Allah yake magana a ƙur'ani duk wanda ya wasa da damarsa in ya zo zai mutu abu ɗaya yake ci a bashi dama shi ne sadaka ba sallah ba ba azumi ba ba karatun ƙur'ani ba fa sadaka cewa zai sadaka me yasa ake maganar sadaka zai saboda ya gane cewa sadaka shine mafi alkhairin guziri da dan adam zai domin haduwarsa da Allah kullum ri'in fi dhilli sadaqati yawmal qiyama annabi yace kowane dan adam a kiyama a inuwar sadakarsa zai tsaya wani a kiyama inuwarsa duk bai fi tafin hannu ba yanzu kai mutumin da aka ce inuwarsa tafin hannu a ce yana da inuwa ranar na an matso da ita kusa da kan mutane salmanul faris ya ce inda za ka ɗaga hannu haka za ka taɓa rana haka yau ku duba ranar nan yadda ke tazararsa da 'yan adam amma in yayi zafi ba ka iya tsayuwa cikinsa to kowane ɗan adam za a masa inuwa da sadaka shi sa yanzu da mutuwa ya zo yake ce allah ya ba shi dama ya sadaka allah ya ce masa kalla aka da wani lokacin da za a baka dama hatta wasiya lokacin ya ƙure haka da a naɗe ɗan adam shi kenan ya tafi iya abin da za a yi masa guziri da shi tsaraba da shi shine likafani da tararen da za a saka masa ba wani abin da za a sake bashi bayan wannan abin da ya tara na dukiya abin da ya mallaka na gidaje kaddarori duka a nan ya zo ya same su kuma a nan zai tafi ya fasu babu dalilin da zai sa a ce akwai masu arziki a cikin al'umma amma mutane sai sun zo masallatayya kaga mutum da leda a ajuhu yana bin kwanukan da aka dan ci abinci a takawai yana ɗiba yana zubawa a leda zai kai ne mai iyalansa babu dalilin da zai sa wallahi azim a irin al'ummar da muke rayuwa wallahi babu dalili wallahi babu dalili kwanaki na ambaci abdurrahman sami da ya rasu yake cewa inda mawadata na larabawa ya ce ya san mutum da ya faɗi adadinsu ya ce inda kowa zai cire zakan dukiyarsa ya ce za a fidda mutane miliyan 200 da wani abu wasu mutane kawai da ya ambace su mutum miliyan 200 da kusa amsu ya ce za a cire su a cikin talauci amma da yawan mutane maruwata ne suna da dama amma ba sa iya taimako muna da masu taimako a cikin al'umma muna musu addu'o'i na alkhairi a gaban idonsu da bayan idonsu amma muna da su da yawa masu arziki amma haka kake ganin mutane wallahi hatta ruwan sarki ku ga abin da annabi ya ce man fatara sa'iman duk mutumin da ya sha yadda mai azumi ruwa za a ba shi ladan azumin mutumin wannan yasa malamai suke cewa babu wata hanya ta samun aljanna kai tsaye kama Allah baka dukiya yawan ka ɗauko mutum talatin ka shayar da su ruwa Allah zai sa a saka maka azumin mutum talatin a akawun ɗinka yau kawai in gobe aka yi za a saka maka jibi za a saka maka duk ran da kai Allah zai baka wannan ladan ashe ba wanda zai yi hasara sai wanda ya zalunci kansa kawai Allah baka dama mutum ɗaya za ka iya shayar da shi ruwa ba shi mutum biyu ne ba shi mutum uku ne ba shi ku dubi kasashen larabawa ku gani duk wanda yake zuwa ishe shi ishara mutum ne zai baka sadaka yana jawo ka ka ɗauka shi da ka taimaka ba shi ne taimake ka ba ana bin mutane da sadaka yana son ka karɓa fiye da yadda kai kake da bukatan abu yana ga in ka ci ka taimake shi ne aka sun mu a yau wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah annabi ya rantse da Allah ya ce wallahi ba mai imani ba ne duk wanda zai kwana da ƙoshi makwabcinsa ya kwana da yiwa annabi ya ce wallahi bai imani da ni ba rantsewa manzon Allah ya yi wannan kuma ya rage maka wannan ya rage maka Allah sauwake don haka yawa musulmi a wannan wata bayan karatun ƙur'ani ana su mutu ya tarbiyyantar da kansa da ƙiyamun laili sallan dare sallan dare domin a watan ramadana kamar yadda muka sani wata ne da ake shagaltuwa da ibada akwai tahajjud sannan a zo a tarawih sannan a zo sallah na abin da ya shafi sallan tahajjud wanda wanda ya kasance magabata suna raya dare da ibada kafin iso watan ramadana wanda ya tabbata sayyiduna Uthman yana sauke Qur'ani duka a wutiri ɗaya raka a guda tun daga Fatiha Hannas sai ruku Qur'ani duka yake karantawa a raka a wutiri akwai wanda ya taba yi a za a samu na'am a sai dai ni kuma tun ma tambaya nake imamu zahabi ya ce wa saha min wuju anna usman qara alqur'ana kullahu fi raka sana usman ya karanta qur'ani duka a raka a guda yayi sadaka da dukiyarsa don malamai suna cewa har a yau in banda wani mutumin saudi arabia da ake ce masa suleimanun rajihi ana gaba wanda ya taba ba da musulunci sadaka irin sayyidina Uthman tun a wancan lokacin har yanzu ake misali sai wannan mutumin Saudi Arabia Suleimanu Raji'i wanda ake magana a kansa yana cikin mutum na ɗari ko da sha hudu ko da talatin da wani abu na masu kuɗi a duniya da na kiyaye lissafin a baya yana da dukiya tiriliyan goma sha hudu da rabi tiriliyan sha hudu da rabi sai ya ware tiriliyan biyar ya ba da iyalansa sai ya ɗauki tiriliyan tara da rabi ya ba da shi sadaka fi sabilillahi shi an ce ya ɗauki shekara ashirin kusan ibada kawai yake ba abin da yake banda ibada shi ya sallamu duniya kwanaki ana ta raɗe ya mutu to amma na ga an ƙaryata magana cewa ya mutu shi banda azumi da karatun ƙuran da sana ba abin da yake yana ga shi yanzu ba wani abin da zai nema a duniya ba abin iyalansa su je su ta fama kar wani ya zo an ce ma jallabiya guda kawai yake da shi banda ibada shi ba abin da yake tiriliyan tara da rabi ya bayar sadaka fi sabilillah to irin waɗannan akwai su Allah ya mai wa mutum baiwa ga kuɗi ga ibada yana taimako yana ibada wallahi babu ɗan adam ɗin da rayuwarsa ke take da albarka sama da wannan ba kuma kowa Allah ke masa wannan baiwa ba ba kowa ba ne wani Allah zai bashi dama na ibada wani kuma Allah ya bashi dama na sadaka amma Allah ya yi ka ga kuɗi ga ibada ga son taimako waɗannan mutanen ba ba su da yawa cikin bayan Allah ba su da yawa in Allah ya yi ka haka to akwai alkhairin da yake nufin ka da shi Allah muke roƙo ya ba mu dama waɗanda suke Allah ya ƙarfafe su akan wannan aiki na alkhairi don haka bayan Allah muna buƙatar mu yawaita addu'a na Allah ya kai mu wannan wata gashi dai Ramadana ganin sa muke kusa amma sai wanda yake da rabo sai wanda yake da rabo wani yanzu haka yana da rai ya fi ka lafiya a jikinsa amma kuma watan ba zai kama yana cikin wanda za su yi azumi ba Allah ya mana arziki riskan wannan wata muna cikin masu rai muna cikin masu lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ballighna Ramadana aminin mu'afin Allahumma ballighna Ramadana aminin mu'afin اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان بالإيمان وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم